أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahadu sunna wani jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna alhamis 23 ga wata na Ramadan hijira shekara 447 wanda ya dace da 12 ga watan hukuku 2026 muna cikin sautar tauba tafsirin insha Allah mun tsaya aya ta takwas cikin tauba yau insha Allah za mu tashi aya ta tara kayan nan akwai tambayoyi ta harko yana maganar wanda ya huta zakka zai ba yaron gidan shi wanda ba dan shi ba kamar dan gidan shi in dan gidan naka iya daga cikin wanda aka zaro talaka ko masu karamin gari kuma kai zamanto ta wannan hanya za ka biya shi kudin aikin da yake maka in kana ba shi haƙƙin shi na ƙa'ida kuma iya cikin maciyanta kana iya ba shi zaka amma ka yi tsoron ka yi tsoron Allah ka yi zamanto ba ka ba shi haƙƙin ya zaka ta zo ka ba shi a ciki wannan bai dace ba don akwai kenan hikima ta yaudara zaka daban biyan haƙƙin shi daban an kana ba shi haƙƙin shi kuma zaka ba da ya ba shi sai magana ta tasbihi na subhana rabbiyal a'la na sujada ne ce ko a sujada ƙarin wa bihamdi wani ya ce bai inganta ba e asalin magana cikin sunan abi dawud akwai ruwaya ta subhana rabbiyal a'la to wa bihamdihi imam abu dawud ya kawo magana togaciya kan cikin masu ruwayar amma albani ramallah duk da ya zo harko aikin da yana suna abu dawud ya tsallake wurin akan haka kenan ganin wannan wadda ya ce mai rauni ne kan wannan magana amma albani daga baya albani ya tabbatar da shi suna kan su usaimin sauransu da ya tabbata hadisin a ta albani cikin siffar sallah tashi ya kawo lafazin wannan na ƙarin wa bihamdi ya tabbata a sujada haka a ruku'i subhana rabbiyal a'la na sujada ne ha subhana rabbiyal azim waya ta zo haka to a ƙarin wa bihamdi kin a koyi na ƙarin wa bihamdi ya tabbata a ruku'in ya tabbata a sujada ya tabbata kana iya subhana rabbiyal azim kadai subhana rabbiyal a'la kadai ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi ya tabbata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi duka ya tabbata wanda ka ci basara na rabani da yana ta yana kawo askar daban-daban na kowane rukuni ka gan shi a cikin sha Allah sai yana magana da janaba ya tashi kuma sanyi ya yawa bai iya wanka ke arwala ce kuma ya arwala ya sallah ko tayi magun a takaice dai ina ga wannan magana ba gaskiya wace inda ya damu garin ne ko dan Algeria ne yawa Algeria amma a wannan azumin bar dan Nijar bai ce san yana shi wanka gaskiya ko a ina ne Nijar azumin dai bana idan ya ko dan Algeria ne Algeria almuhim dai an har ya tabbata sanyin zai cutar da mutum sunna annabi ya ba da damar sanyi in yi yawa in baka in akwai ko yan wa ko bisa sanyi ko bisa sanyi amma in abin da ake magana sanyin zai cutar da kai to akwai damar ka yi taimama ba a rola da taimama ba ta alwa da janaba ta kuma sun alwa ba a rola sai da janaba in har da matsala da janaba ba iya wanka to taimama za a yi taimama ake a yi sallah an an samu damar wanka kuma a yi wanka shikenan a gyara gaba bayan sake sallah ba wannan shi eh menene khawarij khawarij aqida ce wadda ta taso tun lokacin sahabbai lokacin rigima tsakanin Ali bangare guda da Muawiya bangare guda wani sudu ne aka zo yi da takaice dai wannan daga nan dai cikin mabiyan ado suka yi tawaye wanda suka kawurta alin suka kawurta ma'auyan gaba daya kuma karshe ma ta kai da yakan su ko kashe sahabbai aƙida ce tsohuwa mai dadewa suna su daga cikin aƙidun har yanzu akwai aƙidan wanda yake kawurta mai lahi kabira misali zana shan giya lahi ne babu kabira ce amma wajen khariji zai ce maka kawurce ka kawurta kuma a wajen kawarij ba wata kabira kurin kuma babu wani magana azaba kabari kurin ba wani ceto kurin dan wuta dan wuta ne kurin kuma akwai saƙidu masu zahi da yawa ba za akwai abu da yawa da dai sun saba maƙi da musahabbai su kurin suna kawata mutum da kabira kurin su ce ya kawo ta kurin da yawa kana ƙyaƙe da yawa da ake kashe musulmi tsakanin musulmi mahi yawa irin wannan ƙida ce wani ya lahi ko mace kawuri ne ko ya kada da jinin shi ba wahala ba bincike haka suka fara kashe suka fara da sabbi suka fara sulutun da suka fara dan tawili ko mutum zai kashe ka a takaice da shi na ƙida ta kawarij wanda abin ne mai tsawo a takaice shi da kawarij jawa to kun mai aƙidar su a yanzu ma mai yana aƙidar su mai kawo ta mutum akan kabira iya daga ciki ce ba azaba kabari ba ceto kuma aƙidar su idan kana kabira ka mutu kurin wuta shi kuma ha abada su da mutazila bambancin su su mutazila sun tarayya da mai da kawarijawa duk mai kabira kurin kahuri ne amma su abin suka ta mutazila ta suka bayyana manzalatai ne wanda yake kabira ba ce musulmi ba ce mai kahuri amma kowa ya da cikin su duk mai kabira ya mutu dan wuta ne kuma ha abada ba ce to ba kaza a wajen su sun ne da kawarijawa sai wannan ya tambaya banki take sayan gida ta baka wannan gida a biya ka a cikin albashinka ina ka kusurci ne maki bugana a takaice dai dan uwa abin da da ke da matsala kuɗi da ruwa banki yau ta sayi gida misali miliyan bakwai ko takwas ta ce mai so miliyan goma ka saya ta ci halak halak ta ci eh ba nan kuɗi gida ne da kuɗi ba kuɗi kuɗi ba ne ba mai so da saya babanki ba kai a gina gina gida miliyan goma ka ce mai so sha uku sha hudu ko sha biyar ma mai so zo saya wannan kasuwa kai ba kai shi kudi da kudi kenan banki in dai mallaka gidan ta yi ita mallaka ta shirya maka to nan ba magana kudi da ruwa gida ka saya ba kudi da ruwa nan ba inda ba kuma da yawa za su yi haka da yawa ta da an wuta kudi da ruwa su sai gida ko su hiri su gina gidaje ga sanan a gina gidaje miliyan goma ko a ce a bada miliyan sha biyu misali ko sha ɗaya ɗaya ka biya a hankali halakka ce su ma halakka suka ce ba lai ya kai shi eh similar aya ta tara
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون نعم اشتروا بأ... أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا muna magana dai ta kahurai balle wanda annabi ya rayu su a wancan zamani na kwarai shawa kayan baya su biyo baya masu hali irin nasu wannan mutane sun sayi ayoyin Allah da 'yan kuɗi kaɗan mai asalin saye ciniki ba nan baka ka bani in baka shine can shi shan yake ciniki ka bani in baka na menene ga ayoyi na Qur'ani sun zo shiriya ta zo maimakon su amsu shiriya su yi imani su yi aiki da ita a a sai suka hihita amfanin duniya ko matsayi ko wani girma wani abu daban na duniya sai suka gwanda shi daban gaskiya shi kamar sun sayi ayoyin Allah sun bar su sun dake wani kuri kaɗan ma'ana a wannan duniya kan haka fasaddu an sabilillah suka kange mutane daga addinin Allah suka hana su ba su shiga ba kuma suka hana masu shiga shiga to wannan masu wannan halin Allah ce innahum sa'a ma kanu ya'malu wa'annan mutane aikin su ya muni sun yi mugun aiki kai baka bi imani kuma ka hana wani aiki ya maka yawa daga cikin halinsu la ya rukubuna fi mu'minin illan wala zimma wa ula'ika humul mu'tadun la ya rukubuna fi mu'minin illan wala zimma daga cikin halinsu mummuna ba sa kiyaye inda mai imani ne wata dangantaka tsakanin kai da su karaba kenan ko kun yi wani alkawari kai da su in dai mai imani ne a dawata da addini ba za ta sa idan su yi rihe ba ruwansu da wani dangantaka ko wani magana alkawari za su taka shi za su keta al'ummar dangantaka halin su kenan to Allah ce wa ulai masu wannan hali humul mu'tadun su ne masu huce gona ma'ana masu ɗan ta'adda masu huce gona da iri kenan ta'addanci na yin haka amma duk da haka Allah ya ce fa in tabu fa in tabu wa aqamu ssalata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun fa in tabu wa aqamu ssalata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din sai ya ce fa khalu sabilan ku wannan shine sharadi wanda abokan siddiq ya tsaya a kan shi kan cewa sharaɗin hana yaƙan mutane wannan abu imani tsere sallah ba da zakka cikin sai bukata cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata fa idza fa'alu dhalika asimu min asimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi islam fa idza fa'alu dhalika fa yathamu ala Allah ma'ana dai magana yace an mun umarni ya kan mutane har sai sun shaida da babu abun bauta da gaskiya sai Allah sai sun shaida Muhammadu manzon Allah ne sallama sun tsaye da sallah sun ba da zakka in suka yi wannan abu asimu minni dima'am wa amalam sun kare jininsu da dukiyarsu in taba jininsu ko dukiyarsu sai da haƙƙin islam kenan ko zina ko da sauransu wannan shine cewa kullum kaga nan masu kawo akwai mai kawo ruwaya wace akwai ta'adin cikin sunna ta ita wannan aya mai mace da wannan aya mai bambancin wannan da wannan aya fa in tabu ba ka musu daga to zakat shi ma Allah ka ce tuba sai da sallah ba zakka a shine ta kon za su mai won ko fa kalu sabilun to wannan kuma shine shi Umar bin Khattab Abubakar Siddiq da farko nan da shafi shi sunna ko addini ba addini da hadisi guda ko aya guda ka rike kanta ana gama gama suke baka baka jawabi da farko lokacin da Abubakar Siddiq ya ga wajibcin ya kai wanda suka tawaye wajen wajen hana zakka dace da Yesu Umar ce zaka yaki wanda yace Allah la ilaha illallah ba manzana iya cewa umudana qatan umudana annabi qatan lak hatta qulu la ilaha illallah umra ta da kurun annabin ya ce an umarni yaki mutane sai sun ce la ilaha illallah fa ji wannan ruwa kada umma gare shi ya ce ya za a yi masu kalmar shahada amma abubakar ya tsaya kan dagewa don akwai maganar zakka a ciki ce shi bai raba zakar sallar zakka to kaga zuka haka ruwaya wanda kuma a ruwaya hatta umar kin akwai dashi abdullahi bin umar ya da wannan ruwaya annabi ya jero wani abun guda uku a su ne ake kare jini da dukiya eh idan suka yi shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammadu manzon Allah suka tsaye da sallah suka bada zakka a shi ne suka kare jinsu duke su kenan idan ba su tsaye da wannan ba jinsu bai kare ba duke ba ta kare ba za a yi yaƙar su kuma za a iya kawo duke su wannan kaga umar da ya ga abubakar ya sha yace da gaskiya na san kurum baban zafa tun daga abubakar abin Allah ya kuɗa kirshi shi ku ya ga shine daidai shi ma umar ya mai kauya ya maka ba daga bayan sunna ta tabbata haka annabi ya zama kina abubakar yayi ne da sunna ba da kabe ya da hujja ta ya kalle wata kana zakka to nan shine kenan sharadin da Allah ya shi tsaye da baya taba su shine imani shi fa ta mu shi tubai kenan imani da kalmar shahada Allah abun wata Muhammadu manzo Allah sallama tsaye da sallah ba da zakka yace idan suka yi wannan fa ikhwanukum fi din sun zama to ɗan uwanku a cikin addini wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah ce muna raba ayoyi daki daki don mutane masu ke sani masu sana abin sani
وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون وإن نكثوا أيمانهم من بعد من بعد أحدهم وطعنوا في دينكم idan alkawali da aka yi shi za a rantsuwa shi rantsuwa nan idan suka warware alkawali da suka yi kuma suka rika sukan addinin wannan laihi ne manya guda biyu warware alkawali ko sukan addini dan daga cikin sukan addini kanshi iya cikin warware alkawali don babu alkawari ka saki addini suka addini babban laifi ne ba abinda ba ba a barin shi kuma ba a sakaki a kan shi amma zagin addinin Allah kenan to idan suka yi haka suka warware alkawari suka soki addinin ku faqatilu aymatul kufr Allah ya ba musulmi umarni ko yaki waɗannan mutane masu warware alkawari da suka addinin ku wata ko yaki shugabannin jagororin shin shugabannin kafirci innahum la aymana domin kullum ɗaukar alƙawari sa hannun jejeniya da wake da baki da shugabanni yake shi mabiyi ɗan biye ɗan biye ne kawai talaka ya ce ku kashe shugabannin domin babu alƙawari tare da su kuma a yi hakan la'allahum yantahun dan a gaban wani kai dan su hasa waro alƙawari suka addini kira a yi maganin wannan banna ta waro alƙawari da suka addini shi na bal'alabar umarnin ya kasu da a yi maganin wannan abin guda biyu warar alƙawali da suka addini Allah shi gaba ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawunahum فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وحموا بإخراج الرسول نا أكو أكو ما الإغراء أكو تحريض نا أكو زابر و أبا مسلمين زابر تسو أبا سكوزار وانا أيكي نا لا يجي هنكالي شن ba za kamata a ce a mutum ba dama in suka warware alkawali suka soki addini ku yaƙe su ko sha laka cewa shin me zai hana ku yaƙi mutanen suka warware alkawali ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum shin ba za ku yaƙi mutanen da suka warware alkawali ba wa hammu bi kharajin rasul suka so su kori manzon Allah daga garin daga garin Makka nake lokacin hijira ai ɗayan uku ne ko ko a kore shi ko a tsare shi ko a kashe shi ko sai suka dauki na magana kisa da Allah bi abin bai ba kenan sunan farko yan ta'adda su suka zo su mu ta'addanci kenan me abin me abin a saurara mutu kin ba magana saurarawa yace suka himman suka lo su da manzo wato wa hum bada hukum awwal marra wannan mutane da ake ku yaƙe su su suka fara muku su suka fara tsangwama ku Allah ya ce a takashawnahu shin wannan magana ta ku yaƙe su shin kuna tsoron su ne kuna tsoro ne Allah ce to ku sani fallahu ahqqu an takhsha an takhshaw in kuntum mu'minin ina wannan an sa shakar musulmi kan ku damu da su za ku yi tsoron su ne to Allah ya cancanta ku ji tsoro in kuna da imanin gaskiya ka ku tsoron wani mutanen banza magana kenan ku eh Allah kamata ku yi tsoro su ba su ba eh Allah ce قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم na akwai umarni kuma akwai bishara Allah ya ce ku yaƙe su yaƙansu yu'azibuhum Allah bi aydikum Allah ne zai musu azaba ta hannunku ku kashe na kashewa a yanke na yankewa a yanke hannu wannan Allah zai musu azaba ta hannunku kuma khuzihum Allah zai kaskantar da su hukum wa yansurukum zai taimake ku kana an ce ku yi amma akwai taimako ya zuwa ku bi umarnin Allah ku yaƙe su Allah zai muku azaba zai musu azaba da hannunku ya kaskantar da su hukum ya taimake ku wa yansurukum alaihim zai taimake ku akan su wa yashfi sudur qaumil mu'minin Allah zai sa farin ciki a zakatan masu imani domin imani iya jin dadi iya jin bishara Allah ya karyo da kahuri Allah ya gama da shi Allah halaka shi kullun kana jin dadi farin ciki ji Allah kawar bala'i ya karya su Allah kawar musiba ta gama da su haka muke fata kullun mu ji farin ciki sabon labari ai wannan Trump ya mutu an kashe shi kurin an kashe shi kurin ko mai zan fara ta rushe gaba da ya mutu a ciki kuke wata wata kurin muna hawata Allah ka haka nan kun kasa ta mun alin gizi kurin da tura da wai sun mutu a ciki gaba daya Allah sa Allah sa ko ya hau jirgi a ce jirgin ya hado ya nutse ruwa kuma jirgin ma ya bace gaba daya haka muke wata wata muke hata kuma Allah iya iyawa Allah man Allah man haka nan
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
dan wani kullum muna kawo misali ne duka hore duka mai gundaje masu barna kowa ya Allah mai haka nan wanda mun kama misalin uban nasu ne shi shi an kenan Allah ya ce yin haka idan kuka yaƙe su Allah zai musu azaba da hannunku ya kaskantar da su ya taimaki wa kansu kuma ya sa hurin ciki gaskatan masu imani wa yuzhi ba gaiza qulubikum qulubihim Allah zai gusar da bakin ciki damuwa da yake zakatan masu imani kuma da ranka kullum tashi hankali kullum bakin ciki gaji an yi kaza aka shawa ne akwai damuwa haka Allah ya ce so amma yin haka Allah zai kawo wannan bakin ciki namu Allah ta da shi Allah gusar da bakin cikin kuma ya tuba Allah ala man sha kuma wanda zai tuba gaba ya tuba Allah wanda sai tuba gaba ya gyara bayan an gama da uwayen wallahu alimun hakim kuma Allah masani ne mai hikima cikin tsarin shi ci gaba أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون
Allah ka ce am hasibtum an tuturaku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihim wala walija in wannan aya tana maganar kakkai mamaki kakka damu da jarabawa aka Allah tsara Allah bai bar masu iman haka ba jarabawa wannan sunnar Allah cikin bayan shi shi Allah ka ce hasiban nasu an yuturaku an yaqulu amanna hum la yaftanu mutane suna tsammani kurin za mu yi imani har kurin galala shi ke nan ba jarrabawa komi Allah ke ɗaukar fitar da zinin gabanin Allah kashin mu ma ‘yan harko ya yi ya jarrabi al'umma ta harko fala alamun na labarin sadaka walamun kazibin Allah zai bayyana da masu imanin gaskiya da masu ƙarya za su samu jarraba a san fitina wani mai ya yi ba al'umma wasa ba a gane mai imanin gaskiya da ƙarya kiran sunnar Allah ce kun bai barin ta Allah ce kullum bai barin jarraba cikin masu imani za ka jarraba a tsorata a ware na gaskiya a ware na ƙarya wani aka aka ana zauna haka nan kakai mamaki Allah ba su iman jarrabawa shine Allah ka cewa am hasibtum an tuturaku shin kuna tsammani haka za a bar ku kuna haka nan za a bar ku haka kurin walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum Allah bai bai don Allah san komai Allah kenan bai bayyanar ba da waɗanda masu jihadin gaskiya Allah a gane masu jihadi wanda wala mai takhizu min dunillahi wala rasulillahi min walija da wanda ba su basa dauki ba wani Allah abokin ganawa abokin asiri nan akwai zargin mai imani ya dauki mara imani abokin shawara jagoran shi abun aminin shi ke su inda na kwarai kenan bai ɗaukar wani Allah ko manzon Allah ko imani mana mun kace bitana me bitana abokin sirrinka manzo ya gami asirinka ka nemi shawara a wajen shi me kamata kai to su wa'annan ba sa kama wani kenan kawuri ba su ɗaukar wani abokin asiri ko amana in ba Allah ba da manzon shi masu imani in ba sai da kowa ba albe cikin wannan kenan Allah sai ya bayyanar da masu imanin gaskiya wanda ba sa ɗaukan wani Allah da manzon shi masu imani walija ma'ana da zana abu abokin sirrin wallahu khabirun bima ta'malun kuma kusancewa Allah iya cikakken masaniya game da abin da kuke aikatawa kenan Allah ya san duk abin da kuke dai ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون
makar da mushrikin an ya'muru masajid Allah shahidin ala anfusihim bil kufr Allah yake cewa makar da mushrikin an ya'muru masajid Allah mana bai dace ba bai dace ba ga mushrikai su zamanto su ne masu raya masallatayin Allah alhali shahidina ala anfusihim bil kufr kuma sun shaida su kamar shaidawa kasan a wancan zamanin ko suka zo tawafi suna labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika illa sharika huwa laka wa ma malak haka suka tattalabiya su Allah ma amsa kiranka Allah baka da abokin tarayya sai abokin tarayya da kai kan mallake shi da abin da mallaka kan mallake su gaba daya kai akwai wani amma Allah mallake shi kare kare suna tabbatarwa shirka da Allah wannan haka ce a cikin talbiyar su tunan Allah ya kawo iya kawo magana cewa kenan hatta kulawa da suke da musul haram hasana alfakari su ne masu kula da tsakanin harama su suke ba da ruwa suke wane ne to wannan a wajen Allah aiki banza suke bai dace ya sai don ba aikinsu ba ne kawuri bai raye masallatayin Allah don salar iya cewa khairu bukan arad a saman ƙasa gaba ɗaya khairu abin inda Allah ya so musajiduha inda Allah kaf a duniya ya so gaba ɗaya masallataya inan Allah yake a duniya gaba ɗaya aswaquha kasuwa haka haka annabi ce wurin da Allah ya tsana a duniya kasuwa da ana ke cuwa-cuwa a ci riba a yi damfara a yi algushu duk ana ake shi yasa Allah ya tsane ta wa amma wai tsana da ya mata ba ce ba kake je ba amma ka san da mu ba ka jiki ba ka hatara eh ka hatara me yasa Allah tsare ta to kaka shiga layan dalilin tsanai shine albushin wannan da yaudara da rage da rage mutu shine babban abu kenan aikin da yake ciki shine shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ruwa ta inganta kan haka na a kullum akwai mala'ika a masallaci iya da tuta zai ba da farkon zawa firimiya ba shi tutai ina lada yiwa da shi ne wanda haka wace wasu tutai tuta guda kuma sai iblis a kasuwa farkon shiga wani duk wata tabbata duka ce tabbata ko bai kara ruwa ya kasu sun sai musulmi duk da yankan ba bane abu ya tabbata sun ma har da kasu kasu da ni a kakkai sabko in kuma kai je tsaya ba ga gaggar an riga yaka kaza da kai kai ne sabko sabko shiga kasuwa to duk wanda wani shiga tuta iblis za ba shi tuta ta iblis eh tuta shi ne ba shi sabkon zuwa zuwa masallaci ta mala'ika ta ba farkon zan masallaci eh shi ne a dabe ce kenan wuri da Allah ya so a saman ƙasa masallaci wanda ya kyama kasuwa amma kan zama masallaci shi ne kuma kama saka auza Allah Allah kake kauta fit Allah Allah kake kauta inda za ka sallah da mai dan ƙara minti ga kafa tsoki ana jiba mantar kai su falla bana wallahi wannan limamu eh musalla wannan masallaci kenan eh amma kasuwa hako na kwace Najeriya ku kuta ku kuta tsari eh ana sa doka ku kuta kun kuta Allah ke kenan nani yace innama ya'muru masajida man amana billahi wal akhir masu raya ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu من المهتدين بإيه وجه آية با ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله بيدا تيغا مشركي سرايا مسلاتين الله شاهدين على أنفسهم بالكفر سنة ما سيشيدا ما كانت وجن كافرت أولئك حبطت أعمالهم وإن متى أيكن سيروشي kenan sun yi aikin zama Allah bai su yana aikin aikin banza ne kuma wafin narhum khalidun kuma masu dawama ne a gidan wuta to tunda Allah ya ce bai dace ba wannan saraya so ai masa rayawa yace innama ya'mur masajidallah kaji wanda Allah ware wanda ya kamata wanda ya dace saraya masallatin Allah su kula da su man amana billahi wal yawmil akhir wanda suka yi wanda ya imani da Allah da ranar lahira wa qama as-salata wa ata az-zaka ya da sallah ya bada zakka kuma wallam ya kashe illallah kun bi jin tsoron kowa sai Allah masu wannan hali su ne ya dace su rayu musallatayin Allah fa'asa ula'ika an yakunu min al-muhtadin wa'inna masu wannan hali su ne za su zamanto daga cikin shiryayyu Allah sama a cikin larabci أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين
آمين أجعلتم سقاية الحاج وإمادة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله نمنين المشركين كمتا نمكة سنة الفخري أو جمع إيماني sai kuna magana kun imani kaza kaza mu da muke kula da musulun haram masajin haram kilan daki a hannunmu mu muke shayar da ruwa muke da kaza kuma alhazai suna alfahari ga masu imani akan su ne masu kula da musulun haram dakin Allah a hannun suna masu alfahari to su gane cewa suna cikin wannan dauda ta kafirci ne a wannan aiki shine Allah yake cewa aj'altum siqayatal hajj kuna za ku sanya shayar da alhajai da imatar masajid mai imatar masajid kamar raya wani shara da gyaran masallaci da suke yi za ku ɗauki shayar da alhazai da raya masallacin harama ku ga masu da kamar amana billahi wal akhir ku ga masu da mai imani da Allah da ranar lahira mai jihadi fi sabilillah ku rinka gama kanku da shi don kun ba da don don kun tsare masallacin ta harama don kun share ku gama shara da shayar da ruwa da imani da Allah da jihad fi sabilillah ala la yastawuna inda Allah ba yanda za su zo daya da imani da jihadi da shayar da da shayar da ruwa da shara ba sa zawa daya ba sa zawa wajen Allah wallahi la yahdi alqawm zalimin Allah bashi da mutane azzalimai شكرا كنا دعانا قصيا كجاهد تعالى أحكى الله كبر شكرا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الله تقول سكي إيمان سكي هجرة سكي جهاد في سبيل الله تدوك يسو دراو كنسو سنبادا كما سنيد كنسو أعظم درجة عند الله wannan sun yi kowa girman daraja a wajen Allah tabbas wa ula'ika humul faizun wa'annan sune masu samun rabo na ana raddi ga masu daukan su suke kulawa da masallaci suke shayar da zanzan suke gyara masallaci a a ga masu kima a wajen Allah kuma kofa ce a bude kai ma kai imani ka shiga layi eh imani da hijira jihadu fi sabilillah da dukiyarku da rawukanku shi mafi girman daraja a wajen Allah yan wasu sahabbai idan aka ce sahabbai su addini ta gare mu ya saboda irin tsarin mu yanzu su a da yau mutum ya imani ya imani ne gaba daya ya imani da zuciya shi kuma duk abin da Allah ware mai na ƙarfi na dukiya ne kuma shi zai yi da dukiya zai yi da halin shi komai zai yi kuma ko azumar yawa balle yanzu da Allah ware mishi daga in ya kowa mai imani ne kokari ku je ku yi ba ku da shi idan ba ku je ku yi kenan kudin shi zai bada amma shi bai da shi mai yawa a tare tare da sabon komi tare ake in takobin ce in daji ne in mai tare ake amma mu a zamanin yanzu an sami imanin ya taimaka guje ku amma su tare da gaba daya da dukiya da rai ala gaba daya da gaba daya kuma haka ka addini kamu ka yi gaba daya da dukiyarka da ranka gaba da kai da hannunka kai da imanin gaba da gaba daya da shawara ce da menene wace addini aikin kowa ne ba ce wani malami ne ce malamai ku je ku yi a imanin shi malamin annabi Allah ne addinin na addinin na malam ne ma Allah ya koshi kai wani kai wannan duk dai kuke shi malam abin da zai iya ne ne hudi ya hudi ko amma a kama gaba da kai shawara ce duke ce me kowa ko shi malam ce shi malam duke ba da haka za mu tafi suka yi shi malam shi malam barta shi suka tare ake ba wani bayan malam shi a kote suka tare ne gaba daya ba a rabawa tare ake eh da rai ne da dukiya jihad bismillah aikin kowa ne sun suka ce a hausa aiki ne na umma umma aikin addini aikin kowa da kowa ne mai shawara mai ƙarfi mai dukiya mai ilimi ko a kawo ko ilimi ba ilimi a ilimi hannun yan wani lokacin da aka yi magana kandar ba ga annabi ya rayu ba ga sabai ga abubuwa ga umar ga usman lokacin da aka aka kewa madina a azab annan ilimi ne na addini ilimi ne na yaƙi ilimi ne na yaƙi wannan zai mai zo salman sama yanzu an sai da za a yi ba iya tunkari ƙurishawa da gatafan da yahudawa ta ce musulmi zama guda ya za a yi ya zo cikin sura salman a ko ta kiwar da muke yan wannan bayawa kana menene asali ba shawara ai khandar ko sabbin da shi cikin sura wani wanda ka tsaya haka a badar da ya zo cikin sura wani wanda ka tsaya wahayi ne aka mako ko ya ba wahayi bane ba to ba wahayi bane ba kan da ka bata ni eh kenan kowa na shi kawo haka suka sabbin suka yi kowa na shi kawo ilimin ma akwai ilimin ma ba na addini bane ba amma na duniya ne na ci gaba na wane ne amma tattalin arziki ne amma na mene ne ya kawo ya ga addinin Allah kuma ci gaba ga addinin Allah aikin na kowa da kowa ne ba na malam bane ba ya ga zo mahiyar tsare mutum mutum a Nijar mahiyar tsare Nijar yanzu kai ji ana wani taro a wani wuri an kira soji an kira mushina lakwal an kira yan gudu masu gudu na masu waye ita kaji an kira kowa da kowa da yan baka hula da yan mara hula da an tattara duk an taru da soji da gendarma da polis da malamai sai ka zo mashi kuma an zo kurwa wani addini malamai su suke mara addini ai ku dukkan kuna musulmi ne gaba daya cewa wannan haka addini ka ce malam matsala ce ta imanin ka imanin imanin ka ce a wannan haka ce ta zama malam imanin ka zai shawa kai polisi ne soji ne jandarma ne menene in me kai oh baka wuri ta mawurin wuri ce dai addini shi ne gaba da komi duk inda ake taro duk inda ake taro ka san me addinin ka ce duk an kawo ne cika cika ka addinin sami biki da wani ka addinin cika cika cika kadda shi ne mun imanin ka an ka shawara yawan za ta fita addinin Allah dan mallan mallan ce wannan haka mallan cewa wala kana kallo kayan ci addinin ka eh daga amunan shi addini da cutar addini a kowa ya tsaye da ba kowa tsaye da ba suna ya ce ma kungiyoyin kirista kuma kirista kungiyoyin kirista guda na malama addini guda eh an masu guda an ba kowa guda ku duka biyu yau duka ku musulmi ne ka da ka addini muku ce hannun kungiya kowa musulmi yake ko zai abin zai kare addini shine haƙƙin kuma kanka idan kuma za ka iya kada kallo ka kyale dan kai baka cikin malamai wallahi ka ci amana addinin ka ko ta kungiya kake eh addini na kowa ne na Allah ne ba na malam bane ba ba na kungiya bane ba ba ta kungiya mai addini ko wata mata yana ta ne muladarta dan haka kafin yau da rubuta cewa wani kungiyar malamai kungiyar wani addini na Allah ne kowa ne kowa ka gudu mushi amma sabai haka suka yi jihadi da duke su garo su gaba daya kuma haka wata muwami Allah ya ce wa'annan mutane wanda Allah ya ambata allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah sun imani sun hijira sun jihadi fi sabilillah da mi bi amwalihim wa anfusihim sai da dukiyarsu da rawukansu Allah ya ce a'azamu darajatan inda Allah wa'annan sun mahi girman daraja a wajen Allah wa ulaika humul faizun wannan sun masamu babbar rubu Allah sama cikin lansu me Allah ke musu bishara yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وبنجي الله نبذ البشر da samun rahama ta musamman daga wajen shi kuma da samun yarda wa ridwan wa jannatin lahum kuma suna da alƙawalin aljanna a wajen su lahum fiha da'imun muqim kuma na aljanna Allah musu tanadin ni'ima da wamama eh wannan misali na kusan wani addini yau ka musulunta kowa gode nuwayi bin mas'ud na san labarin azab a lokacin da wasu musulmi masu rauni masu rauni su ridda suna tsoro ana ga za a musulmi zama guda an mamaye su a wannan halin da ake na na azab Allah sai cusa ma wani a bangaren kawurar imani sai musulunta sai gano addini wasu na hudu da masu gudu suna suna suna cin zanzana suna suna sun suna zana ya lallabo ya zo cikin dare ya ce ya rasulallah wallahi ya ce na musulunta na imani zai imani ko ma zai zama ko zama zai a zai ya rasulallah me zai yi me zama addinin Allah yanzu ya musulunta haka sabai ya ce me abin yi annabi ya ce wani alharba khuda da abu da kan zaka iya ka taimaki addinin Allah ka jaddi annabi ba shi dama ji mi zai wannan shi ya kawo raba kan a wannan tsarin aka na azab akwai yahuda banu qurayza akwai qurayshawa akwai gatfan akwai yan riki an dauka ita tarawa mutane kala kala aka aka hadin gwiwa a zo a rushe musulman zama guda kuma a yawan da aka zo taron dagin da aka yi a hankalce ba bai wuta Allah kace Allah kace ba shi mana sun sun girgiza sun tsorata tabbas yawan ya kai gaya bisu yi tunkarar su da kari amma a wannan halin shi da ya musulunta me zai yi ya ce to shi kenan ya koma ba sai na musulunta ba shi ya je wajen tawaga ta yahudawa bani kureza sun san shi sun san ne kuma ya ce kun san alaƙar mu da ku da su ya ce na sami labari waɗannan ƙwadon shawa za su tsere su barku da muhammad su sai musulun da ba ya ce idan sun taɓo yaƙi an kama ku shi buku iya shi ne wasu sami labari za su taɓo yaƙi su tsere su barku amma zama ku shawara guda don kasa yau da ku ku je ku ce su ba ku mutum goma cikinsu ko aje cikin tawaga ku cikin ɓangaren ku mutum goma nasu a tare da ku sun san laifin tsira gabar su su gaskiya kana gaskiya shi kenan ka hankali Allah waye ya lalaba wajen ƙwarar shi su kuma ya ce na samu labari yahuda sun yi nadama amma na sa su neman su muku yaudara za su amshi mutumin ku goma su kama su yanka ni dai na gamu shi kenan ya jaraba yanzu garin Allah na wayewa sai ga tauka ta Yahudawa sun zo jan gure shawa to mun gaskiya kusan da mu samu da nutsuwa da ku an so ku ba mu mutumin ku goma mu sa a cikin ruwan mu su ko shayi wani kalwala kalwala ken da mun san samu labari kenan ita ce kenan suka ce a a wallahi ba za mu bada ba su kuma jiya ce ba za ta bada ba su kenan gaskiya ne ma kenan gudun za su daga nan haɗin kai ya ruwa ne kowa ya da kowa wanda ba maganar su tsakanin su sai kowa akwai rashin yadda suna cikin wannan halin ne na rudu an shiga hayaniya kenan labari ya zo kowa sabon su kenan akwai bazara ya za a yi ala shi wannan halin ne Allah kawo ne iska fuhu take kadawa take kadawa to su yahuda suna labarin samudawa suna labarin adawa to sun tsaya ta yi da sun ta kai wasu kai in suka zama tana kada tana cire tanti tana dagawa ko ko su kai ka ji wata ce a yin suka saba su kudin shi an bar su su ba suka yi nan ko ya watsi ba su Allah ka ce Allah ya Allah ya kudu dundun iska ta wata suka fadiya to kaga wani ba Allah yanzu yin musulunta amma da hikiman da ya ba Allah to addini ko kaka ci kakare naka kakare naka ya bakin naka kowa da din nashi ake addini kowa ne eh amin makice ha da kiyaye kenan Allah ya ce waɗannan mutane su ne yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ubangiji ya ba su bushara da rahama ta musamman da gwadan shi warzo da samun yarda Allah wa jannatin da gidajen aljanna lahum gare su kuma fiha na'imun muqim akwai ni'ima da wani ba ta yankewa shi ni'imun muqim Allah ce gaba khalidin fiha kuma wannan ni'ima ba shi ake ji a dawo ba a ji a more jin dadin duniya a ji a shakata a dawo kudi sun kare a khalidin fiha abada an shiga za a dawo ma har abada inna la indahu ajrun azim la da mai girma yana wajen Allah Allah wajen Allah ki Allah ba mu shi ci gaba ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu آباءكم وإخوانكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
يا أيها الذين آمنوا كرا لألك كما إيماني يا كما إيماني لا تتخذوا آباءكم ka ku ɗauki uwayenku wa ikhwanakum da ƴan uwanku auliya masoya kakka ɗauki uwaye ko ƴan uwa masoya a wani hali in istahabbul kufra ala iman ko babanka ne ko babanka ce suka ce sai ka bi nasu ka hurci ne kuma dole ka bi dole ka yi abin da ke ka hurci ne to a nan ba magana wannan soyayya ba magana biyayya a nan eh ba magana kaka ɗauke su bai matsayin uba za a ma biyayya eh ko ɗan uwa babu wannan magana Allah ya ce a wannan hali lokacin da ka ɗauki uwaye ko ɗan uwa masoya bayan sun zaɓi kafirci akan imani wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun duk wanda ya bi uwaye ko ɗan uwa a halin wannan sun zaɓi kafirci to kai azalibin kanka ne da kanka in wani menene zaka ce a duk lokacin da yan waga wannan abin an san sai ka hurci yin shi ka hurci ne bid'a ce shirka ce karara amma uwa ta ce sai kai ko uba ce sai kai ko ni ya gama yan uwan shi ne abakan zama ne ka saba da yan uwa shi in bai yi ba dole irin nasu sai ka zaɓi saba ma Allah ko wani ka wuce akan wannan to kana cikin wannan sai Allah bayan ya ji iware maka wa'annan sai Allah ya jiro ma ya tattar masu gaba daya yace kula ga ya musu qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
الله يقول قيامس إن كان آباؤكم idan uwayenku wa abna'ukum da ɗiyanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amalun qataraftumuha da dukiya da kuka tara wa tijaratan takhashawna kasadaha ko kasuwa da kuke tsoron ta man sai tsawa ta tasgaro ya kana kisaiwa wa masakin taradauna da gidaje da kuka shirya kuna son ku more a ciki wa'annan abin da aka jero in suka zamanto su ne a habba ilaikum min Allah wa rasuli wa jihadin fi sabili in wani abin da aka jero na uwaye da ɗiya ƴan uwa mata dangi dukiya da gidaje da kasuwanci kuka yi san su a habba ilaikum suka yi so soyu a wajen ku akan Allah da manzon shi da jihadi fi sabilillah in wani abin kuka yi so kuka zabe su akan Allah da manzon shi to fatarabbasu ku jira ku jira abin da biyo baya ku ji abin da biyo baya hatta ta Allah bi Allah zai kada murin shi nan me yawa akwai akwai barazana ko amma hadid hadari akan zabar wani akan Allah shine wata ruwaya al-bukhari akan muslim ya kana sallallahu alaihi cewa wallahi to wallazi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilay min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in yace annabi kita na rantsa da wanda yana hannun shi ba yanda za a yi daya a cikin ku ya zama to mai imani sai an wayi gari ya yi sona akan uwayen shi da diyan shi da mutane gaba daya in wannan so ne za a wayi gari na ka umar bin khattab radiyallahu anhu habai bu ƙarya san sai da annabi hannun shi annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi yace ya rasulullah na rantse da Allah na yi san ka da kowa amma ban da raina haka yace abin da ke gaskiya ya ce daga gwanin har da wani shi a lokacin ya garan shi ranka shi na gara koma na yi san ka da kowa duniya ban da amma ban da raina النبي يتشي عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي بإيمانك وتكبها عمر ثم يتشي فأنت الآن والله أحب إليه من نفسي يتشي أنزو يتشي نار الألم تنو أنا زانقا مشي يتشي أنزو نار يتألى النبي ناسانك حكينا yace al'an ya umar al'an ya umar yanzu umar yanzu imanin cika yanzu yanzu imanin cika al'an ya umar yanzu imanin ke cika wannan in wa me zai wakana so nawa mutum iya kallon bid'a annabi ya ce ga yanda za a yi shine sunna amma a garin ko a gidanku ko a bakanka sai kaga an kai wannan sunna ta ku saba da su ce gaskiya daidai a wanda ka yi zahi abu abu hankali abu abu hankali ka san sai a hankali ka san sai bid'a ce kaje ayi da kai dan dangin ku ne kun abin an gama sai bid'a ce amma kaje ayi da kai tsamo tsamo saboda ka san zamantakewa ce bayan ka san abun nan bid'a ce sai ba shakka kai nawa suke zuwa wajen bid'a ayi da su wai ka san a zaman lahiya ne mutane ko ko ku yan zahiri ka san zahiran zahiri da ba ta baki an ta baki dan wa ta kace wannan hadari ne dan haka me yan wa sa Allah a gaba tsakani ga Allah wannan abin annabi ya ce kai sai wannan ya ce kai zalla an kai an an kabo wanda wanda an kabo wancan wa kabi wa kai so kenan wanda ce maka ayi annabi ce ayi wanda ce kai kenan ka ce annabi ce ayi ya ce ka a yi ta kaki kayan ka shi ne kina gaba kenan ka san shi da annabi kenan shi magana kenan abin da ahiri duk abin da Allah zai ce a yi sai wanda ce ma ba a yi sai ka bi wancan ba a yi ka ƙi na Allah don tsoron wancan kina ka san shi da Allah kai mutum ba mutum ba kan da sabi ba kan da sabi bayan ka maka ba ba kan da sabi duk lokacin da Allah umarnin Allah ya zo ka ƙi saboda wani ko hannun ya zo kai saboda wani shi ne wannan an uba ne in da ne an mace ce in dangi ne kenan kayan sansa akan Allah da manzon shi haka misali yake eh shi ne Allah ke magana a nan gaya musu in kana aba'ukum in uwayenku wa abna'akum da ɗiyanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa mal tumuwa da duke da me duke da kuka tara ka tara dukiya wata jira tun takshar ka sada da kasuwanci kana tsoron wani kimin waya malam ce wallahi sunna ce gane kuma an goya ka afasiyar kaya kan tiji can malam wallahi kusa ka ka sai wala zai ko ya gane wani sun gano ya shiga zama ala sunna dalilin sunna aka fasiyar kaya ka shakon shi waya zai shi ba ta ba ka yi ka ga wannan jarba ce to zai wani ya ga alama ko mai gidan shi ne ko in yi haka kasuwa shi za ta samu matsala tunda abokan mu'amala duk yan bid'a ne ko shi ko shirkai ne yayin shirkai eh saba da su da kace a gaskiya shi ne Allah ke magana in wannan dukiya take tsoron kasuwanci ya lalace ko gidaje da kan mallaka kake jin nauso a mori a ciki kai san wannan ahabba ilaikum kai san wannan abin da aka jero min Allah wa sudi akan Allah da manzon shi da yin jihadi fi sabilillah in haka yasa to fatarabbasu ku yi jira ku yi jira abin zai biyo baya hatta ya ce Allah bi amri ku yi jira har Allah ka lamarin shi kuma wallahi la yahdi al-qawmul fasiqin Allah bi shi da fasikai akan akan hanya daga lokaci ya Allah kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إموا كاهم كاري kullum ya umarci wani ya sha mata da mulmalan ka ce za ka yi magana akan mata kwanaki da ce magana abin da ke so in shara kan shi mas'ala ce ta zawa ta hajjud ko itikafi akan samu mata da sunan san addini mijinta baya so ta zo ta bar shi cikin dare ta ce ita he ta zo ita makaranta take ta ta hajjud to wannan ba gaskiya bane mutaka iya bukatar ki a kusan shi ta kake zo kake zo ko wata ma gaba da mata ta wuce wuce ita kaji ta bar gidan kwana uku hudu biyar ko kwana goma wai mijin ya gida da yara wata masallaci wannan wannan ba gaskiya bane ka shafi tsoyi tsoron Allah in dai kina neman lada kita gidanki iya bukata to iya wani shi zai rano amma akwai kala da wannan wata ta kace malam wallahi ni gaskiya so nake yanzu wai ce shi ba da gidan ba to tsaya gani ku yi tsoron Allah eh ba farilla ba ba ba farilla bace ba sallah guda biyar annabi ce sallah guda biyar ki a gida ta yi lada kullun kice kin zo kin ba Allah ke assalamu alaikum